نعم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب صلاة الكسوف مم.
باب العمل في صلاة الكسوف نعم حدثني يحيى عن مالك مم.
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنها قالت مم.
كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس مم.
فقام فأطال القيام ثم ركع مم.
فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام مم.
ودون القيام الأول مم.
ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول مم.
ثم رفع فسجد ثم فعل في الركعة الأخيرة آخرة نعم مثل ذلك ثم انصرف وقد جلت الشمس مم.
وقد تجلت الشمس نعم.
فخطب الناس حمد الله وأثنى عليه ثم قال مم.
إن الشمس والقمر آية آيتان من آيات الله مم.
لا يخ- لا يخسفان لموت أحد مم.
ولا لحياته مم.
فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وكبروا وكبروا فادعوا الله وكبروا وتصدقوا ثم قال مم.
يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أن أمة- يزني عبده أو تزني أو تزني أمته نعم يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا نعم kitabu salatul kusuf a wannan littafi yana bayani dangane da sallar kisfancewar rana sallar da ake yi wato idan rana ta kisfanci wato idan aka ce alkusuf bilkafi ana nufin kisfancewar rana haka waɗansu daga cikin malamai suka ce idan aka ce alkusuf bilha'i wato ana nufin kisfancewar wata waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a al-kusuf shine zahabu dau'i bil kulliya wato hasken gabaki ɗaya ya tafi shine kusuf in aka ce kasafati shamsu bilka'i bil- eh, bilkafi wato rana ta kisfance haskenta gabaki ɗaya ya tafi idan aka ce khasafat ilha'i shi kuma shine zahabu ba'di dau'i shams wani kaso na rana ya tafi wani kaso kuma akwai shi wato irin dai da ake cewa an yi ba duhu din nan to shine kusufi din wannan babi yana bayani dangane da aiki wato yanda mutane za su yi a cikin sallar kisfancewar rana malam ubaidullahi ya ce haddasani ya haya malam ya haya mahaifinmu ya zantar da ni an malikin shi kuma ya jiyo daga al'imamu malik imamu daril hijira hujjatul umma wa faqihuha an hisham bin urwa shi kuma ya jiyo daga hisham dan urwa an abihi urwa ta bin zubair wato shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa urwa ibn zubair an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma urwa ya jiyo daga mahaifiyar shi kuma malamarsa na na aisha ummul mu'minina ummu abdullahi iyalin ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annaha qalat haƙiƙa na na aisha iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ta ce khasafati shamsu ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Nana Aisha ta ce rana ta kisfance a zamanin ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam fi ahadi Rasulullahi ko? Rana ta kisfance a zamanin ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam. Fasalla, za Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tashi ya fito ya yi wa mutane sallah, faƙama ya tsaya. fa'aɓala da ƙiyama ya tsawaita wannan tsayuwar ya daɗe a tsaye da kyau irin kamar yadda za a karanta suratul baqara da tajwidi da karatu mai kyau sun maraka sannan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi ruku'u fa'adalar ruku'a manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsawaita wannan ruku'u ɗin ya yi ta tasbihi a ciki tasbihi da takbiri da addu'o'i kwata muka cin wannan tsayuwar da ya yi irin tsayuwar da ya yi ta karanta suratul bakara to da ya yi ruku'u ma daɗewar da ya yi a cikin ruku'u ɗin nan irin daɗewar da ya yi ne a tsaye sun makama sannan kuma sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ɗago kanshi daga ruku'u fa'adalar ƙiyama wato da ya ce sami allahu liman hamida sai ya tsawaita wannan tsayuwar ya daɗe a tsaye da kyau amma wa huwa dunal qiyamil awwali wato tsayuwar da yayi a cikin wannan tsayuwa ta biyu a raka'a ta farko ƙasa take da tsayuwa ta farko a raka'a ta farko din an gane ko wato sai ya karanta misali suratu ali imran wanda take dauke da aya 200 thumma raka'a sannan kuma sai ya tafi ruku'u faɗalar ruku'a hallo ya daɗe a cikin wannan ruku'u ɗin wa huwa dunar ruku'il awwali wato wannan ruku'u ɗin da ya yi ƙasa yake da ruku'u na wato tsayuwa ta farko da ya yi a cikin raka'a ta farko an gane ku shi ma wato ya yi ta'addu'o'i a cikinsa kwatamkacin yadda za a karanta suratu ali imrana sun marafa'a sannan kuma sai ya ɗago kanshi da ya ɗago kanshi daga wannan ruku'u ya ce sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana lakal hamdu ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu fa sajada sai ya tafi yayi sujada so da yayi sujada ya tsawaita sujada ko kuma bai tsawaita ta ba waɗansu daga cikin malamai suka ce sujadu bai tsawaita su ba waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a ya tsawaita sujadu ɗin saboda kamar yadda wato hadithan abu musa al'ashari wanda yana cikin bukhari da muslim wato da ya ce sallabi atsuwali ƙiyamin wa ruku'in wa sujudi wato ya yi sallah da mafi daɗewar tsayuwa da mafi daɗewar ruku'u da mafi daɗewar sujada al'imamu abu dawud da al'imamun nasa'i wato sun rawaito su kuma hadithin samura ibn jundum ka adwali ma sajadna fi salatin qattu wato samura yace sallar da muka yi wato a sujada da mu ta obayin sallah sujada mai tsawo irin wannan tarana din to amma waɗansu kuma suka ce a'a hikimar da ta sa aka ce a tsayuwa a daɗe da hikimar da ta sa aka ce a ruku'u a daɗe wato ba za a halaro ta ba a cikin a ce a sujada a daɗe saboda mutumin da yake tsaye in rana ta buɗe zai gane ko ba zai gane ba zai gane ko mutumin da yake ruku'u in rana ta buɗe zai gane ko ba zai gane ba zai gane to amma mutumin da yake sujada suka ce in rana ta buɗe ba zai gane ba don haka ba za a ce yi sujada ba amma wannan wahaltar da kai ne an gane ko al-ahadithu idza sahat wato ai wala hajjata ila ta'wil ba buƙatar wani kone-kone an gane ko haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa yace thumma fa'ala fi rak'ati al-akhira mithla dhalika sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya aikata kwatamkacin yanda ya aikata a cikin raka'a ta farko fi rak'ati al-akhira a raka'a ta ƙarshe wato ita ce raka'a ta biyu sai ya aikata kwatamkacin yadda ya yi a raka'a ta farko sarrafa sannan kuma sai ya fita daga wannan sallah wa ta jallaci shamsu alhali haƙiƙa rana ta bayyana rana ta bayyana haske ya fito fahaɗaban nasa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tattara mutane ya yi musu huɗuba wato ya yi musu wa'azi ya tunatar da su haɗuwarsu da Allah sannan kuma ya sanar da su dalilin da ya sa ranar nan ta kisfanci. Fahimidallah ya yaba Allah subhanahu wa ta'ala wa athna alaihi ya yi kirari ga Ubangiji. Sun maƙala sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce, Inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Zala ce haƙiƙa rana ɗinnan da kuke gani, da wata, waɗannan guda biyun ayatani, alamomi ne guda biyu. min ayatin lahi daga cikin alamomi na Ubangiji tabaraka wa ta'ala waɗanda suke nuni a kan kaɗaitakar Allah ta'ala da kuma girman iko na Allah. An gane ku? La ya sifani li mauti a hadin, da Allah ya ce ba sa kisfancewa haskensu baya tafiya saboda wani daga cikin mutane ya rasu. Wato, saboda wannan idan ya ɗauke musu rudanin da aka shiga ne radda aka yi wannan husufi a zamanin manzan Allah ranan nan ne dan shiyar su Ibrahim an tafi makabarta kan a dawo rana ta kisfance waɗansu ke kai lalle yau an yi babbar mutuwa wato gashi duniya ma ga baki ɗaya ta ɗauka sama da ƙasa gashi ƙasa mu muna hada-hada sama ita ma ta ɗauki alhininta yanzu ga shi rana ga baki ɗaya mata kisfanci ita ma an bushe an ce ba aiki yau za Allah ya ji labari ce la'ila illallah to dai zai ce to rana ba ta kisfancewa ko wata baya kisfancewa saboda mutuwar wani babba daga cikin mutane idan wani ya mutu ko mun girman shi a wajen Allah ba zai sa a yi ba duhu ba an gane ko walali hayatihi sannan kuma rana ba ta kisfancewa saboda rayuwar wani daga cikin bayan Allah an gane ko kamar yadda a yanzu za ka ga cewa waɗansu wani idan ya rasu a ranar ko aka sheƙa wani ruwa to za ka ji ana kai wani Allah Allah kaɗai ya san albarkar da yake da rarrasuwar shi in ka ga sutura ma da cat aka samu aka yi ta ruwa da yake ci wannan baya daga cikin alama ta cewa ne wato dalilin shi aka yi wannan ruwa din ko wani a ce ai ral aihuwar shi ma ruwa aka wuni ana yaron na dan albarka ne an gane ko wannan duka ba a yi walali hayatihi hakanan kuma rana ba ta kisfancewa ko wata baya kisfancewa saboda rayuwar wani daga cikin bayan Allah ba wani wanda zaka ce saboda an haifi wani a yau wani mai wani wanda yake mara daraja wanda yake tantiri a ce to rana ma ta yi alhinin aihuwar shi ta yi Allah wadda da aihuwar shi ba wani wanda za ka faɗi haka kawai wannan alamomi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake sako su zuwa ga bayan shi a lokacin da ya ga dama kuma saboda ya tsoratar da bayan nashi wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan wato ba komai yasa muke sakowa ayoyi ba muke aikowa ayoyi wannan ta zo ta bayan lokaci wannan ta zo face dai saboda muraka rankwasar kanku ba dinga tunatar muku da cewa fa akwai matsala fa in baku gyara ba manzo Allah ce fa idza ra'aytum zalika wato idan kuka ga ɗaya daga cikin waɗannan guda biyu ko ga an yi ba duhu ko kuka ji an ce rana ta kama wata irin da muke faɗa kenan ko ko a ce an yi ba duhu inda rana ne ko a ce rana ta kama wata inda dare ne to idan ko ga ɗaya daga cikin waɗannan guda biyu fada'ullaha ku roƙi Allah subhanahu wa ta'ala wannan al'amari da ya ɗora muku ya yi muku wa kabbiru sannan kuma ku yi ta takbiri ku yi ta faɗar Allahu akbar Allahu akbar wata saddaku sannan kuma ku yi ta sadaka da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore muku. Sun maƙala sannan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, “Ya ummata Muhammadin, wato ya ku al'ummar annabi Muhammad, an gane ku? Kaga yanda wato ma'aiki Alaihi salatu wassalamu yake magana ga kanshi. Idan mutum zai yi magana shi ya zamanto yana da kwai tawaru ba zai ce ni malam wane ba ka san manzo Allah ya san shi annabi ne ka san shi manzo ne na Allah amma me yasa bai ce ba ya ummatan nabiyyi muhammadin ne ce ya ummatan muhammadin wato saboda tawalu kenan an gane ko kuma wannan abin da ya sa bai yasa bai ce ba ya ummati sai ya ce ya ummata muhammad Mm?
saboda na'am ana magana ne akan wanda suka ba da gaskiya da shi na'am wato wannan min babil isha'ari bit takrim ake ce da shi na'am wannan saboda ya kara karrama su na'am ya raba su zuwa gare shi zuwa ga sunan shi an gane ko na'am na'am yace ya ku al'ummar annabi muhammad wallahi ma min ahadin aghyara min allahi manzo Allah ce ina rantsuwa da Allah ba wani wanda yake da kishi sama da Allah ba wani wanda yake da kishi ma min ahadin babu wani ma'ana ma ahadun ba wani ɗaya wanda aghyara min Allah shine mafi kishi sama da Allah an ya zini ya abduhu a ce ga bawan Allah ya yi zina Allah subhanahu wa ta'ala wannan abin yana husata shi an gane ko a ce bawan shi ya yi zina auta ziniya a mutuhu ko baiwar shi ta yi zina wannan abu ne wanda yake mai girman laifi a wajen Allah Allah baya son yin zina to don haka ku guji yin zina ya ummata muhammadin manzo Allah ya ce ya ku al'ummar annabi muhammad an gane ko shine malam yace wa yu'khadhu minhu anna al-wa'iza yanbaghi lahu hala wa'dhihi alla ya'tiya bi kalamin fihi tafkhim nafsihi bal yubalighu fi at-tawadhi li'annahu aqrabu ila intifa'i sami wato ya dace ga malami wanda yake mai wa'azi a lokacin da yake wa'azi kada ya zo shi da wata magana wanda a cikin wannan magana din akwai girmama kanshi a'a ya kai makura cikin kaskantar da kai saboda hakan ɗin shi ne zai fi kusantarwa zuwa ga shi mai sauraron ya amfana da abin da shi mai wa'azin yake faɗa ce wallahi lau ta'alamuna ma a'alam manzo Allah ya ce ina rantsuwa da Allah wallahi da a ce kun san abin da ni na sani na girman ikon Allah da kuma azabar shi ga waɗanda suka saba mushi da kuma tsananin hushin shi da kun san abin da ni na sani la dhahiktum qalilan yace lalle da dariyar da za ku yi to da ku yi dariya il kaɗan wala bakaitum katsiran da ku yi ta sheka kuka da yawa da da kowane lokaci kawai kuka za a ga kuna ta yi da a ce kun san abin da na sani waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce lau ta'alamuna ma a'lamu da a ce kun san abin da na sani wato nayarwar rahamar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma bartakurum ɗin shi da yake yi da wanda suka saba mushi abin da na sani labakaitum qalilan duka tsira wato da kun yi da, da kun yi kuka da yawa akan abin da ya kubuce muku na rahamar ta Allah subhanahu wa ta'ala wala dhahiktum qalilan sannan kuma da kun daina dariya sai dai el kada an gane haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa na'am وحدثني عن مالك mm, عن زيد بن اسلم مم.
عن عطاء بن يسار mm, عن عبد الله بن عباس مم.
انه قال mm, فسقط الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم mm, والناس معه mm, فقام قياما طويلا mm, نحو من سورة البقرة mm,
قال mm, ثم ركع ركوعا طويلا mm, ثم رفع رأسه من الركوع mm, فقام قياما طويلا mm, وهو دون القيام الأول mm, ثم ركع ركوعا طويلا Mm.
ودون الركوع الأول mm, ثم سجد mm, ثم قال قياما طويلا mm, وهو دون القيام الأول Mm.
ثم ركع ركوعا طويلا mm, وهو دون الركوع الأول mm, ثم رفع Mm.
فقام قياما طويلا mm, وهو دون القيام الأول mm, ثم ركع ركوعا طويلا mm, وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف mm, وقد تجلت وقد تجلت الشمس mm.
وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله Mm.
لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله Mm.
قالوا يا رسول الله Mm.
رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا Mm.
ثم رأيناك تكأ تكأ كأ تكأ كأت Mm.
فقال مم.
إني رأيت الجنة Mm.
فتناولت منها ونقودا Mm, ولو أكلته ولو أكلته لأكلتم منه mm, ما يقينة الدنيا mm.
ما بقي ما يو.
بقيت الدنيا Na'am.
ورأيت النار Mm, فلم فلم أرى فلم أرك اليوم mm, منظرا قد mm, حفظ الضاء mm, ورأيت أكثر أهلها النساء mm, قالوا لم يا رسول الله mm, صلى الله عليه وسلم قال mm, لكفرهن mm, قيل أيكفرن بالله mm, قال ويكفر ويكفرن العشيرة Mm.
ويكفرن الإحسان mm.
لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله Mm, ثم رأت منك شيئا قالت mm.
ما رأيت منك خيرا قط Na'am. Hadisi na biyu shine hadisin wato da al-Imamu Malik Allah ta'ala ya ya ji kansa da rahama ya rawaito shi daga Zaidu dan Aslam wato shi kuma ya jiyo daga Abba dan Yasar shi kuma ya jiyo daga malaminsa Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya ƙara yadda da su da shi da babansa Abbas ibn Abdul Muttalib Abdullahi ɗan Abbas ya ce rana ta kisfance a zamanin ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam. Sai manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama ya yi wa mutane sallah ya tsaya tsayuwa wadda take mai daɗewa ya daɗe a tsaye kwatamkacin suratul baƙara sai kuma ya yi ruku'u ruku'u wanda yake mai daɗewa sai ya ɗago kan shi daga ruku'u ya tsaya ya jima a tsaye amma koma baya da tsayuwar da ya yi a tsayuwa ta farko sannan kuma ya tafi ya yi ruku'u ya jima a ruku'un amma koma baya da ruku'u na wato tsayuwa ta farko sannan kuma ya ɗago kan shi ya tafi ya yi sujada wato sannan kuma ya taso zuwa ga raka'a biyu zuwa raka'a ta biyu ya daɗe a tsayuwarta ta farko amma koma amma koma baya da tsayuwar wato raka'a ta farko sannan kuma ya tafi ya yi ruku'u ruku'u ya daɗe a cikin wannan ruku'u amma koma baya da ruku'un da ya yi a tsayuwa ta farko a raka'a ta biyu a a a ruku'u na biyu sannan kuma sai ya ɗago kanshi daga ruku'u ya daɗe a tsaye koma baya da tsayuwar da ya yi a tsaye a raka'a ta biyu a tsayuwa ta farko sannan kuma ya tafi ya yi ruku'u ya daɗe a cikin wannan ruku'un koma baya da ruku'un da ya yi wato a cikin wato raka'a ta biyu a ruku'u na farko sannan kuma ya tafi ya yi sujada tsumman sarafa a sannan kuma sai ya juya ya sallame wa qad tajallati shamsu alhali haƙiƙa rana ta yayi wato bayan ya gama sallah rana tun da ja ta bayyana sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna shamsa wal qamara ayatan min ayatin lahi wato hakika rana da wata waɗansu alamomi ne guda biyu daga cikin alamomi na ubangiji tabaraka wa ta'ala waɗanda suke nuni akan ikon Allah ta'ala da kuma kaɗai ta ƙarshe la ya sifani limauti a hadin wala li hayatihi wato ba sa kisfancewa haskensu baya tafiya saboda rasuwar wani daga cikin bayin Allah ko kuma saboda rayuwar wada- wani daga cikin bayin Allah fa idza ra'aytum zalika manzala sallallahu alaihi wa alihi wasallama ce idan kuka ga hakan din to fadhkurullaha ku tashi ku ambaci Allah subhanahu wa ta'ala قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت sabai suka ce ya ma'aikin Allah a cikin sallar nan da kai ta yau abin ya dan ba mu mamaki suka ce mun ganka ka dan kana fama ka kamo wani abu a cikin sallar a wannan a a cikin gidanka na limami sun mara'aina ka ta ka'aka'ata sannan kuma sai muka ga ka dan ja da baya da baya ka yi da baya da baya ta ka'aka'ata ma'ana ta akharta wato ka dan ja da baya da baya ta kahakarta wato ka yi da baya da baya faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inni ra'aytul jannata yace ai a tsayen nan da ko gani ina gaba gaba ko ce to aljanna ce aka nuna mu an mun bidiyon aljanna ce fatanawartu minha unqudan yace sai nake ta fama in ciro waɗansu nonuwa na wani dabino a a cikin aljanna yace walau akhadtuhu yace da a ce na curo shi a da a ce na samu damar figo shi la akaltum minhu lalle da kun yi ta ci daga wannan nonon da zan ciro ma baqiyatu duniya matukar dai duniya matukar duniya ga baki daya matukar akwai duniya to da ku yi ta ci a ciki saboda Allah ta'ala ya ce la maqdu'atin wa la mamnu'a wato fakihatin katsira da kayan marmari masu yawa a aljanna wanda ba sa yankewa kuma ba a hana ku ci da ku yi ta ce har ƙarshen duniya ba wani wanda zai hana ku ya ce to shi yasa ko ga na dan yi da baya da baya ina meka hannuna in ciro to bin ciro ba hal aka doki ya ce wa ra'aytun nara ya ce hallo kuma na ga wuta an mun bidiyanta falam ara kal yawmi manzaran qaddu afza madala ce bin taba ganin wato falam ara manzaran wato bin taba ganin wani abin da ake gani ba qaddu tunda nake afza'a abin da shine mafi muni kal yawmi kamar abin da na gani a yau wato na ga wuta shi yasa da ko ga yana da baya da baya nan ita ce aka aka mun bidiyon ta shine na ja da baya da baya ka ta dan taba ni nima ya ce amma wa ra'aitu aksar ahali hannu sa'a daga waɗanda suka fi kowa yawa a cikinta su ne mata a mata sun fi maza yawa a cikin wuta ƙalu lima ya rasulallah sabai suka ce me yasa ya ma'aikin allah wato mata suka fi maza yawa a cikin wuta ƙala ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ce li kufrihinna wato saboda butulcinsu a wato mata saboda su ɗin butulu ne ƙila aka ce da ma'aiki alaihi salatu wassalamu a ya kafurna billahi shin kafircewa da Allah ne suke butircewa Allah ne suke yi maza Allah ya ce wa ya kafurna al'ashira ya ce suna butircewa abokin zaman su miji wato suna butircewa mijinsu maza Allah ya ce wa ya kafurna al'isan kuma suna butircewa alherin da mijinsu yake yi musu لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط an gane ko mazala ce da a ce za ka kyautatawa ɗaya daga cikin wato mata za ka yi ta kyautata mata tsawon zamaninta ga baki ɗaya ka yi ta mata goma ta arziki tun da aka kawo ta gidanka a kullum abin da ta ce take so shi za a kawo mata wani abun ma ba ita ce tana so ba amma saboda kaga abun nan zai dace da ita ka mata to da za ka kyautata mata tsawon zamani ga baki ɗaya shi sun mara'at minka she'an sannan kuma wata rana ta ga wata kasawa daga gare ka ka zo mata da wani abu wanda bai dace da bukatar ta ba ta ce ka siyo mata kaza ba ka siyo mata ba ko kuma a'a ta baka sako da ka je ka baka siyo na kirki ba sai ka siyo daidai kuɗinka an gane ko to shine ce sun mara'ati minka shay'an sannan kuma sai ta ga wani abu wanda yake na kasawa daga gare ka na cewa kai dan adam ne tara kake baka ci ga goma ba to qalat ma ra'aytu minka khairan qattu sha za ce dama haka kake kai alƙawli baka cika wani tunda nake bin taba ganin wani alheri daga gare ka ba wato ta manta duka wato alheran da kai ta mata tsawon shekaru aru aru amma yau siya ɗaya kaɗai da kamata ta sa ta manta wannan alheran gabaki da to haka mata suke haka ma ake alaihi salatu wassalamu ya faɗa a wanda hadisi yana nuni akan cewa wato mata su ne yawancin yan wuta amma waɗansu daga cikin malamai suka ce ai to akwai ayar tambaya manzala sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin wani hadisi ya ce inna adana ahlil jannati manzilatan mallahu zawjatani min ad-dunya wanda suka fi kowa wato a aljanna wanda ya fi kowa matsayi a wajen Allah shine wanda mata biyu gare shi na duniya a duniya yana da kai mata guda biyu matan duniya guda biyu za a bashi to za a ce kuma mata sun fi yawa a wuta fa muqtadahu anna nisaa thulutha ahli aljanna abinda yake hukunta shine mata sune linki biyun wato kashi uku yan aljanna idan ka kasa yan aljanna gida uku kashi ɗaya mazaje ne kashi biyu mata ne tunda kowane namiji wato mace biyu za a bashi kowane namiji mace biyu za a bashi alal akalli ne wannan to wani hadisin abin da yake hukuntawa wato mata kowata mace wato kowata he mata biyu ne ma namiji ɗaya yake tare da su ya mata biyu ne namiji ɗaya yake tare da su ba namiji gobro a aljanna ba gobro an gane ko kowa yana da aure ko ba mace ɗaya ba ma irin namu eh mata biyu ne malam Musa wa ujiba bi hamlihi ala ma ba'da khurujihinna minan nar waɗansu daga cikin malamai suka ce to a ba'da khurujihinna minan nar ne wannan bayan wato sun shiga wuta an dan casa su bayan an hudo su daga wuta ne wannan au annahu kharaja makharaja taghlid ko kuma wani hadisin ya fito ne a mafita ta kausasawa wa takhwifi da kuma tsoratarsuwa wa urida bi ikhbarihi sallallahu alaihi wa sallama bi ru'yati al-hasila wa fi hadith jabir wa ra'aytu man ra'aytu wa aktharu man ra'aytu fiha an-nisa allati idha atminna afshayna wa in su'ilna bakhilna wa in sa'alna alhafna an gane ko manzo Allah ce naga matan da suka fi naga mata a cikin wuta sun fi yawa yace su ne wanda idan aka amince musu miji ya yadda da su ɗari bisa ɗari ya kawo abinci ya zubar a cikin ɗakin su ya kawo mai ya aji ya kawo kayan miya a rammaji da komai da komai ya aji sai su lalata maimakon a ce abincin da za a ci a gida bai huce kilo ɗaya ba sai su bata kilo ɗaya da rabi ko kilo biyu saboda dai duka abin ya kare mijin ya karo wani an gane ko ko kuma lokacin ma idan aka aje shi mijin ya fita su za su iya ɗauka su ba da tiya ɗaya tiya biyu a kai gurin mai sayarwa ana sai da ɗari da ashirin su a ba su ɗari ɗari an gane ko wannan duka akwai wanda suke yin irin wannan to irin waɗannan matan su ne ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce irin su ne na gani a cikin wuta wa in su ilna bakhilna idan aka tambaye su kuma sai su yi rowa gashi akwai abin a wajen su babanta ya ba da zaka an kawo mata jaka jaka ɗari amma ka ce ta baka jaka goma ta ce kai ni ɗinki zan yi gizina zan ɗinka akwai auren ƙaurinmu kuma a aure na ta mun kaza ta mun kaza ni ma yi mata zan yi sauran kuma jari zan yi da shi ce to je ki shikenan ba za ki bani ba wa in sa'alna alhafna amma idan su suka tambaya to za ga sun nanace sun tambaye ka to insha Allah zan baki gobe da sai ya ne mai gida ne ba kan maganar wannan ya araman hoya kusa kace ina zuwa akwai abin da nake jira to kullum dai safe tabbaya safe daban ta marece daban wato za ta yi tana ana ce maka tana ta tattasa ta ce kai mai gida in ba a tattasa ba kamar ce abu kake kai kuma kana tana da shi an gane ko ba za a ce wa in wa na lam yashkurna sannan kuma na gaba in aka ba su ba sa godiya za ka ba su yau amma gobe in suka tambaye ka in suka ce in ka ce babu to za a samu matsala an gane ko a to wannan yana daga cikin sufofin su su yan wutar kenan amma wanda ya zama to ba ta da ba ta daga cikin a ɗaya daga cikin waɗannan sufofin ba sa tattare da ita to tana daga cikin yan aljanna insha Allah subhanahu wa ta'ala matukar ta kiyaye doka ta Allah na'am وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت سأل تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب الناس في قبورهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيذا بالله من ذلك ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فكسفت الشمس فرجع أبوها فمر بين ظهراني الحجر بين ظهراني الحجر بين ظهراني ني ظهراني يو الحجر ثم قام يصلى وقام الناس وراء- يصلي نعم يصلي مم.
نعم وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد فقام قياما طويلا مم.
ودو- وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول مم.
ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا مم.
وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد ثم انصرف فقال ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم an yata'awwadu min azabil qabr hadisi na ƙarshe wato shine hadisin wato da al-Imam Malik ya rawaito shi daga wajen Yahya ibn Sa'id al-Ansari wato shi kuma ya jiyo daga wajen malamarsa Nana Amratu bintu Abdurrahman a dan Asad al-Ansariya al-Madaniya a ita kuma ta jiyo daga wajen malamarta Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ana na aisha anna yahudiyatan ja'at tas'aluha wata ba yahudiya ta zo gidan na aisha tana bara wata almajira ce ba yahudiya irin al'ada dai ta almajirai in suna bara faƙalata a azaki Allahu min azabil qabr ta ce iyata Allah tsare ki daga azabul kabari a taimaka mu iri yadda za ka ji wani almajiri yana Allah shigar da ke aljanna iyata da makamantansu to ita ba da ta zo take yi wa na Aisha addu'a ta alkhairi ta ce Allah ta'ala ya kare ki daga azabul kabari ina buƙatar alheri ina buƙatar ki taimaka mu ana Aisha ta ce to ita wani abun sai wa mata ji shi azabul kabari daga baki ita wannan ba Yahudiya ana Aisha ta kyale ta yi shiru da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya shigo shine fasalat aishatu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sina na aisha Allah ta'ala ya ƙara yadda da ita sai ta tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama mijinta ta ce da shi ayu azabun nasu fi quburihim dama mutane ana musu azaba a cikin kaburburan su adaji ita wannan tana cewa Allah kare ki daga azabul kabari fangala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a'izan billahi min zalik ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ina neman tsari da Allah wato daga azabal kabari wato a'idan billahi ma'ana a'udhu billahi a'idan min azabil qabr wato ina neman tsari ga Allah subhanahu wa ta'ala a'idan halin kasancewa ta ina mai neman tsari daga azabal kabari an gane ko ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات غداة نانا عائشة رضي الله عنها تتي sannan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hau abun hawan shi a wata rana wato ranar da ɗansa Ibrahim ya rasu Ibrahim al-Mu'azzam wato ɗan gidan wato nana Mariyatul Qibtiyya to shikenan fa khasafati shamsu rana ta kisfance a wannan rana faraja'a ma'aiki alaihi salatu wassalam ya dawo daga can makabarta duhan a lokacin wallaha ya dawo famarra baina zaharanai hujar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya huce ta gaba da waɗansu gidajen iyalansa ya huce ta gaban waɗansu daga cikin gidajen matan shi sun makama yi salli sadau kuma ya tashi ya fara yin sallah wa qaman nasu wara'ahu sai mutane suka tashi suka meke suka tsaya a bayan shi fa qama qiyaman tawilan bayaki alaihi salatu wassalamu ya tsaya wato ya dade a wannan tsayuwar sannan kuma ya ruku'u ya dade a cikin wannan ruku'un sannan ya dago da kanshi daga ruku'u ya tsaya ya dade a wannan tsayuwar amma kuma baya da tsayuwa ta farko sannan kuma ya tafi ya ruku'u ya dade a wannan ruku'u amma kuma baya da ruku'u na farko sannan ya dago kanshi daga ruku'u ya tafi sujada sannan ya dago bayan ya gama sujadu guda biyu ya dago zuwa raka'a ta biyu ya tsaya ya dade a tsaye sannan kuma amma kuma baya da tsayuwa ta raka'a ta farko sannan kuma ya tafi ruku'u ya dade a cikin wannan ruku'un kuma baya da ruku'i na tsayuwa ta ta farko sannan kuma ya dago da kanshi daga wannan ruku'u din na raka'a ta biyu yadda ya tsaya kuma ya dade a tsaye amma kuma baya da tsayuwa ta farko a raka'a ta biyu sannan kuma ya tafi ya ruku'u kuma baya da ruku'un da yayi a tsayuwa ta biyu a tsayuwa ta daya a cikin ruku'un tsayuwa ta daya kenan a raka'a ta biyu ya dade a cikin wannan ruku'u din sannan kuma ya dago kanshi thumma sajada sannan kuma ya sujada thumma sarafa sannan kuma sai ya sallame bayan ya gama tahiya da makamantansu faƙala ma sha Allahu an ya ƙula sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya faɗa na abin da ya shafi wa'azi da tunatarwa da galgadi kamar yadda ya gabata a hadithin na na Aisha da kuma hadithin Abdullahi dan Abbas Allah sallama wato ya musu galgadi thumma amarahum an yata'awwadhu min azabil qabr sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce su da su dinga neman tsari daga azaba ta kabari an gane ko wato hadisi na ƙarshe ya tabbatar mana da akwai azaba ta kabari kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga azabul kabari Allah subhanahu wa ta'ala ya samu amsa tambayoyi abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akai na'am na'am wato tsakani bayyana zaharanayin hujjar